الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر هدوء وترجب hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da hudu ga watan daya shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam cigaba da karatu na ulumul qur'an daga littafin al-fara'idul jalila لفر الأستاذ عبد الله gwandu rahimahullah a darasin da ya gabata mun tsaya baiti na 149 yau za mu tashi baiti na 150 daidai a sabon fasli hali ce faslun fil ayatul makatubati fil masahif في النمل آية على الإجماع بسملة منها وذو النزاع هل آية أول كل سورة من آيها أو لا أو الفاتحة ثلاثة للشافعي ومالك معكثا ثم ابن المبارك واجبة مكروهة مباحة لدى الصلاة أو فمستحبة دليلنا النقل ومعنى وعمل في النفل تؤتى كتعوذ أجل فصل في, في النقاط والشكل فيه أحدث نقط المصحف الدؤلي أو نصر أو يحيى الرضي الزكي وأحدث الشكل به الخليل هو ابن أحمد الرضي الجليل كالشد والهمز وجمع الشكل والنقط في المصحف جاء في النقل كلاهما مباه أو ما يكره ومالك في الأمهات يكره الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى ya ce faslun wannan wani sabon fasli ne fil ayatil makatuba fil masahif zai yi bayani akan wata aya wadda ake rubutawa wato a cikin mushafai duk wani alkur'ani in ka duba to za ka ga wannan aya ɗin kowane irin kwafi ne kuwa wato ita ce su abin nan basmala to akwai maganganu da malamai suka yi dangane da ita to shi yasa malam ya ware mata fasili domin ya tattauna a kanta sai ya ce ayatun alal ijma'i basmalatun basmalatun shine mubtada basmala ayatun wato tana matsayin aya alal ijma'i bisa ga ijima'in malamai wato duk malamai sun ijima'i kan cewa aya ce fin namli a cikin suratun namli ba samu saɓani a wurin malamai ba faɗin Allah cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim tunan duk malamai sun samu haɗuwa kan cewa a nan aya ce ko kuma wani ɓangare ne na aya babu saɓani a kai minha daga ita suratun namla ɗin nan wato aya ce minha daga gare ta sai ce wazun za'i amma wazun za'i akwai jayayya wato akwai ƙauli ma'abuci jayayya banda ita suratun naml ɗin ruguwar sauran surori shin ita ma basmala aya ce ko ba aya ba to shi ne mala ya ce maka wannan zance akwai jayayya a kansa to shi da ya kawo maka ra'ayoyin malamai guda uku sai ce hal ayatun awwala kulli suratin zance na farko shin ita basmala aya ce a farkon kowace sura na'am e daga cikin malamai akwai masu wannan fahimta akwai waɗanda suka tafi kan cewa farkon kowace sura to basmala aya ce suna cewa in banda suratul bara'a eh amma duk wata sura to shi yasa in ka buɗe musafi za ka ga ana rubuta basmala ne to sai suka ce wannan basmala ɗin kamin ka shiga sura to aya ce na wannan sura kene yanzu da za ka karanta wannan sura a fahimta su a tare da kayi basmala ba to baka karanta sura gaba ɗaya ba to shine min ayaha wato daga ayoyin ita wannan sura ɗin aula ko kuma a'a basmala ba aya ba ce a cikin kowace sura wannan ƙauli na biyu kenan akwai waɗanda suka ce a hatta fatiha ɗin basmala ba aya ba ce wale ragowar sauran surori in banda ita suratun namle ɗin da aka ambata a baya akwai masu wannan fahimta su sun ce wa inna ma kawai ana kawo ta ne don ta zamo fasila tsakanin cewa an kammala sura kaza da sura kaza saboda kada jahili ya ɗauka tsakanin wannan sura misali suratul bakara da suratu ali imrana ai sura ɗaya ne to shi yasa sai aka shigo da basbala tsakaninsu saboda kasancewa bakara ta ƙare sannan za a shiga sabuwar sunanta suratu ali imrana akwai masu wannan fahimta kaga su a wurinsu to don baka yi basu mala ba ba komai ba ne eh kawai kai tsaye za ka shiga sura ne awil fatihati zance na uku akwai waɗanda suka ce basmala aya ce amma ga fatiha kaɗai eh amma sauran ragowar surori to ba basmala ba ce eh kaga sun yi ittifaki da masu zance na biyu a ragowar sauran surori su ma a wurinsu basmala fasila ce kawai mai rabewa ce tsakanin sura kaza da sura kaza eh inda suka saba musu su sun yadda a fatiha basmala ce to kaga a fatawansu kenan wajibi ne in zaka karanta fatiha sai kai basmala dole ne salasatu to wannan zaka ga zantuka ne guda uku tsakanin waɗanda suka ce aya ce a cikin kowace a farkon kowace sura da waɗanda suka ce a basmala ba aya ba ce tsakanin kowace sura da waɗanda suka ƙayyade fatiha kaɗai suka ce basmala aya ce amma ga fatiha ita kaɗai to zantuka ne guda wato guda uku su ne tattara maka to sai ce lishafi'i to zance na ƙarshe ya tabbata ga al'imamu shafi'i shi al'imamu shafi'i ya tafi kan cewa basmala aya ce ga fatiha kawai shi fahimta sake na amma ragowar sauran surori to fasila ce eh so kaga shi dole ne in ka zo karanta fatiha to sai ka karanta basmala a mazahabinsa kenan a rahimahullah wa malikin to sai malaminsa shi kuma shi ke da ra'ayi na biyu al'imamun malik shi ya ce basmala ba aya ba ce a farkon kowace sura in banda suratun namle da ta gabata da fatiha da sauran surori shi al'imamu malik ya ce ba aya ba ce tu'uta biha lil fasli bayna suwari akan zo da ita domin a rarrabe tsakanin sura kaza da sura kaza rahimahullah mu'akkisan yana mai yana mai saba ma al'imamu shafi'i summa ibn al-mubaraki to sai abdullah abdullahi ibn al-mubarak wanda abokin al'imamu malik ne shi ma babba ne daga cikin malaman hadisi yana da littafi da ya rubuta mai suna kitabun zuhudi libin al-mubarak an buga shi yana na kasuwa kuma allah ya ba shi dukiya mai yawa yana da kuɗi sosai kuma ga malamin ga hadisi ga fikihu da sauransu yana cikin ma masu tallafa ma ma iyalan al'imam malik yana ciki da shi da allaisu ibn sa'ad duk masu kuɗi ne kuma ga tarin ilimi to su sai zan dukiyarsu ba za ta ba su dama su tsaya suna koyarwa ba al'imamu malik ya fi su lokaci tunda shi bai zuwa kasuwa bai zuwa kasuwa sai suka ce tun da kai kafi mu dama fursa da tsayawa a koyar da al'umma hadisan annabi sallallahu alaihi sallama da fiqihu da tafsiri to bari mu riƙe wani sashe na gidanka don ka samu dama ka ci gaba da koyar da al'umma sai ya mun cika giɓin da mu ko muka samu to kaji malamai na Allah mu a yanzu a zai ma wannan eh saboda su su Allah a gabansu kuma a wurinsu ilimin addini ne ba wai sho ba ne to ka gani ma sai dai a ce aku kyale shi talauci ya kashe shi eh ba gani eh akwai da yawa wasu abincin da za su ci ya hana su tsaya su su yi karatu ko su koyar suna nan da yawa a gani akwai wani da'iya ne mai koyarwa ne yana da ƙoƙari sosai amma saboda abincin da zai ba iyalinsa babu matar ta koma gidansu dole sama ga wata uku kamar su kaga ba haka suke ba su ba haka suke ba saboda mu da yawa mu ban ɗauka cewa ilimin wai addini ba ne da zuwa makarantar da karantarwar da aiki da karatun duka mu ɗauka a matsayin addini ba ne wani kwalliya aka ɗauki karatu to wannan saɓanin nasu shi ya haifar da saɓanin karanta basmala a fatiha a cikin sallah shin in mutum na sallah dole sai ya yi basmala to wannan wancan saɓani in ka fahimce shi to shi ya haifar da wannan saɓani shi yasa wasu za ka ga a sallah sai ka ga sun yi basmala wasu ba sa yi to shi ne zai yi bayani sai ce wajibatun karanta basmala lada salati ga ciko ne can wajibi ne a gun sallah in kana sallah to wuri waɗanda suka ce wato basmala aya ce a farkon kowace sura kaga dole kai mi shi ne abdullahi ibn mubarak shi aurinsa to dole in kana sallah ka karanta basmala wajibi ne kuma ba wai iya fatiha kawai ba hatta ragowar sauran surori makaruhatun akwai waɗanda suka ce a karanta basmala makaruhi ne lada salati a cikin sallah shine al'imamu malik shi ya ce makaruhi ne wani ƙaulin wani ƙaulin kuma mubaha an ruwaito ya ce a halatta ne eh daga cikin almajiransa akwai waɗanda suka abin aufa mustahabba akwai waɗanda suka ce mustahabbi ne daga shi malik ɗin da ya hawayo duk wannan zantuka an ruwaito daga gare shi amma da wurin abdullahi ibn mubarak da wurin al'imamu shafi'i to wajibi ne mai sallah ya karanta basmala musamman a fatiha don in baka karanta ta ba a wurinsu to fatiha ka bata kammala ba ka bar wata aya amma shi al'imamu malik da yake shi da ma fahimtarsa ya ce basmala ba aya ba ce a farkon kowace sura to shine sai aka samu wannan wani ƙaulin ya ce maka ruhi wani ƙaulin a ce halat wani ƙaulin a ce musu habbi duk da wasu na rarrabewa daga cikin malamansu cewa in a bayyane ne to baka ruhi ne amma yan asirce za ka yi to ba komai za ka iya yi wannan ma musu habbi ne to shi a shehu abdullahi da yake malikiyul mazhab ne ba maliki ne sai ce daliluna zai kawo maka dalilinsu su sauran mazhabobi sai ka je ka nemi nasu dalili sai ce mu malikawa daliluna hujjanmu na cewa ba sai an karanta basbala ba a sallah sai ce an naƙalu an naƙalu abin da aka ciranto daga annabi sallallahu alaihi wasallama muna da wasu hadisai da muka dogara gare su kamar hadisin anas ibn malik da yake cewa ya yi sallah bayan annabi bayan abubakar bayan umar bayan usman dukkaninsu bayan kabbar harama abin da za a fara jin ya fito daga bakinsu alhamdulillahi rabbil alami ba a jin son ambaci basmala eh to kaga zahir wannan hadisi idan ba a mi ba a bayyana basmala ba a ambaton basmala ko haka ga hadisin cewa qasamtu salata na raba fatiha ita ce as-salata anan na raba fatiha tsakani na da bawana kashi biyu eh to shi ma za ka ga a ciki annabi yake cewa in bawa fa'iza ƙalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin a nan ma ba ambaci mi basmala ba to wannan suka ce hadisai ne fi sahihi muslim wa jami'ar tirmizi da sauran malamai sun ruwaice su to kaga hujjarsu su kenan su malikawa wa ma'anan dalilinmu na biyu kuma akwai dalili na ma'ana me yake nufi dalili na ma'ana shine samuwar sabanin malamai kaga da abin ya tabbata to ai daga annabi wani zai zo ya saba to samuwar sabanin shi ya nuni kan cewa kenan abin ba a kiyaye shi ba ba dole ba ne wa'amal da kuma amalu ahalil madina dalilin mana uku kuma mun kafa hujja da aikin malaman madina daga cikin dalilai na al'imam malik akwai abin da ya samu malaman madina suna yi tabi'ai yawwa to in al'imamu malik ya zo ya samu tabi'ai a madina suna kan wata fahimta to baya saba mata dalili nan annabi ya rayu a ƙarshen rayuwarsa Allah ya karɓi ransa duk abin da aka koyar na hukunce-hukuncen sallah a nan ne ana aka koyar da shi ba wani gari ba an gane? duk sahabban da suka koya su ma a nan suka koya tabi'an da su ma suka koya su ma a nan suka koya to shi yasa yake hujja da shi duk da dai akwai tattaunawa mai tsayi akan hujja ne ko ba hujja ba ne to wasu malamai sun yi tafsili akwai inda yake iya zama hujja akwai inda ba hujja ba ne so a karatunmu na usulul fiƙe za mu tattauna wannan matsala to su ma wato malaman madina ba sa bayyanawa a cikin sallah ba sa bayyana basmala ba sa bayyanawa sai ce to amma fin wannan ana magana farilla fa fin nafli a cikin sallan nafila tu'uta akan zo ma basmala akan ambace ta ƙarara ka ta'awuzin kamar inda ya halatta ma a yi ta'awuzi su malika su rarrabe tsakanin sallar farilla da mi da nafila wancan dai zancen da ya gabata da sauransu ana magana sallar farilla ne amma in sallar nafila ce to wannan ya halatta hamma a ta'awuz a yi sai ce ajal ma'anarsa na'am ya yi haka ne za ka iya yi a nafila har ma da ta'awizi ba ka da matsala amma a farilla to ka ji dalilan da shi malam ya karkata a kansu da kuma sauran magabatansa to amma abin da ya fi zama daidai a wannan matsala shi ne malamai suka ce wato dukkanin wa'annan hadisai da suka dogara gare su da su su malikawa za mu ga ba korewa suka yi ba ba cewa suka yi annabi ya ce kar a bayyana ba cewa aka yi annabi bai bayyana ba to cewa bai bayyana ba baya nuni kan cewa a samu wasu wurare ya bayyana kamar yadda ya zo a wasu hadisan to sai malamai suka yi jami cewa inda aka ce bai ambata ba to sallah ce ta asirtawa ko kuma a'a wasu lokuta ne yakan bayyana wasu lokuta kuma yakan ambata wasu lokuta baya ambata an fahimci wannan ko so saboda haka a zance mafi karfi za ka iya bayyana basmalaka ba komai in kuma baka bayyana ba shi ma ba wani abu to ba matsala ce mai wani dogon rikici ba amma dai cewa kwata-kwata ba a bayyanawa to kaga su ma a malikiyar ba a ittifaki ka haka ba wasu na gana ana iya bayyanawa kuma ba za a rarrabe tsakanin farilla da nafila ba to sai fasulun fin niqati wa shakali fihi to a darasin da ya gabata an yi magana kan cewa annabi sallallahu alaihi sallama bai har hada alkur'ani a yabar duniya bayan wucewarsa abubakar as-siddiq ya yi nashi haka usman ibn affan shi ma ya yi nashi ko wanda na usman shi ne haɗawa ta ƙarshe wanda a kan shi ake amfani har zuwa yanzu kuma ila ƙiyamis sa'a to da shi abubakar da usman wannan haɗa ƙur'anin da aka ba da labari sun yi ba su yi ɗigagga ba na haruffa kamar a ce ƙafin digaggansa da na fa'un da na ba'un da na ta'un da na ya'un da sauransu ba su yi su ba haka a shakalu wasali eh wannan wasali a yi mai sama fataha ko rufa'a ko kasara eh duk babu wannan daga baya aka samu cikin tabi'ai cikin tabi'ai aka samu waɗanda suka yi wannan to shi ne malam zai tattauna maka ya gaya maka suwa suka yi wannan sai ce faslun wannan wani fasli ne fin niqati dangane da yin digagga fihi a cikin alkur'ani wa shakali da yin wasali fihi a cikin alkur'ani sai ce addu'aliyu ga can ƙarshe sunansa abul aswad eh, kunyarsa abul aswad zalim ibn amrin ane mai ya shahara da abul aswadi abul aswadi amma sunansa zalim ibn amrin ane mai nisba da addu'aliyu addu'aliyu eh ya rasu hijira 69 ya rasu tabi'i ne ɗalibin al'imamu aliyu ne ibn abi talibin ɗalibin sani to a hadasa na ƙatsal mushafi wannan ɗigagga da kake gani cikin alƙur'ani to shi ya aiwatar da shi eh duk wani ɗigo da ka gani cikin alƙur'ani to wanda ya zo da fikirar samar da shi abul aswadi du'ali zalim ibn amrin shi ya zo da shi eh an gane yawwa kuma shi ya fara aza ilimin nahau eh tare da shawara da umarni na malaminsa aliyu ibn abi talibin yawwa da zamanin tabi'ai a abin nan sahabbai da farko-farkon zamanin tabi'ai babu wani abu wasu ƙa'idodi masu suna wai na hau ko sarfu ko balaga babu su amma kuma suna nan cikin ɗabi'arsu in za su yi magana za su bayyana in za su yi rubutu za su bayyana amma a ce gashi a rubuce a matsayin ilimi sunansa na hau to shi ya fara shi ya fara wannan aiki shi ya fara wannan aiki babban malami ne shi ya fara to wannan zance na farko wasu kuma suka ce a'a nasar ne nasar ibn asim allaifi albasari annahawi shi ma babban malamin nahawi ne ya rasu hijira shi kuma na da tis'in kaga addu'a ya riga shi rasuwa wasu sun ce shi ya fara samar da ɗigagga a ƙur'ani shi ya fara eh shi ma tabi'iyun ne wasu kuma suka ce a yahaya ibnu ya'mur albasari arradi wanda yake abin yarda azzaki wanda yake kuma mai tsarki eh wannan shi su ne mutum uku duk da shi al'imamu suyuɗi a cikin littafin al'itikani ya ƙara da alhassan albasari shi ne na hudu wanda malamai ke tattaunawa a kansu amma dai zancen da ya fi ƙarfi shi ne na farko na shi abul aswadi du'ali zalim ibnu amrin cewa shi ya haifar da wannan ɗigagga da kake gani a ƙur'ani wa ahdasa shakala to wasa lifa wancan ana maganan mi digagga to sai sulla wa ahdasa wanda ya farar da ashakala yin wasali bihi aifihi a cikin alkur'ani biɗin nan ma'anar tafi alkhalilu babban malamin nan da ake kira da alkhalilu waye alkhalilu kuwa bunu ahmada shine ɗan ahmad alkhalilu ibnuwa ibnu ahmad shi kuma shi ya samar da ilmul arud eh ilimin da zai koya maka likitancin sanin waƙe yanzu wannan littafi ai waƙe ne to malamin arud shi zai gaya ma wannan baiti ya kare wannan baiti daidai yake wannan kaza wannan kafiya wannan kaza wannan kaza eh asali shi malamin luga ne da nahawu shiwa alkhalilu ibnu ahmad ya rasu hijira 177 asali kuma shi ne malamin al'imamu sibawai shi ya karatar da sibawai amma nahawun fa amma hukunci na Allah kuma sai si ba waihin kuma ya fi shi suna an hau to ganin haka shi kuma shi yasa sai ya roƙi Allah Allah ya bashi wani ilimi wanda zai bayyana ta hanyarsa to sai Allah ya hore mai ilmul arut shi kenan nahu nasiba wai ilmul arut eh daga kaga an raba ke da ko kaga an raba ke da shi ne malaminsa na luga kuma shi siba waihi asali shi ba na hau yake sha'awa ba yana sha'awar ilimin hadisi da fikihu da harkar tarihi ita ya fara karatu an gane? to wata rana ya je ɗaukan hadisi wajen malaminsa hamadu ibn salama eh malamin siba wahi ne amma na hadisi to da ya zo ya masa shifta wani hadisi sai shi siba wahi sai ya kuskure an gane yauwa akan wata jumla ta al-musanna madadin ya yi mai nasaba sai ya mai rufa wajen ina jin mamin ahadin hadisin mamin ahadin min ashabi illa wa qadi akhastu alaihi illa abu dardai shi kuma su ba wahi sai ya karanta da illa abu dardai sai amma da ya ce haza khada'un illa abu dardai ba abu ba sai ya koma ya tambayi malaminsa alkhalilu din nan saboda shi ne marji'i a luga sai ce eh lallai abinda hamadu ya faɗa shi ne daidai to sai abin ya ɓata masa rai ya ce to daga yau na yi wa kaina alwashin zan je in koyi na hawan da har abada ba za ka sake cin gyara da ba to tun daga lokacin sai ya dukufa wajen neman nahawu da sarfu nahawu da sarfu ha Allah ya taimake shi ya rubuta alkitabu wanda har ba a taba littafi kamar sa ba a babin nahawu mujallari hudu ne duk wani wanda zai rubutu in dai a nahawu ne to wannan littafi yana da falala a kansa kuma ba wani abu da za ka faɗa wanda shi bai ambace shi ba babu a gani akwai ibn shuhuba ya rubuta littafi tabaqatun nuhat ya tara duk wani malami da ake ji da shi na nahawa a littafin ya kawo wannan kisar to haka al'amarin yake to shi wannan alkhalilu ibn ahmad kenan eh to shi kuma shi ya ɗauki ɗawainiya ya yi masa shakali wato a da duk wani wanda za ka ji an ce na da alaƙa da alƙur'ani to malamin luga da ilmin luga ne za ka samu yana da alaƙa da harshen larabci ko nahau ko sarfu ko fiƙihun luga ko ilmin abu shi yasa duk ƙura'u ɗin nan da kake gani waɗanda muka yi a baya guda goma ɗin nan da ruwatu ɗinsu guda ashirin mafi yawansu dukkansu malaman larabci ne yanzu ne zamani ya zo ka ga mutum yana da alaƙa da alƙur'ani amma bai san komai a arabiya ba jahili ne a arabiya ka shaddi kamar shadda duk inda ka ga shadda to alkhalilu ne Allah ya mai ilhamin cewa ya kamata a yi wani abu sunansa shadda mun san shadda go da ake dora sama wasali to alkhalilu shi ya zo da wannan fikira din don ka gane cewa na harafi biyu a akwai walhamzi da kuma dora wani alama na hamza ko sama ko ƙasa ga alif asali hamza da kake gani babu ta da mai hamza da mara hamza duka alif ake rubutawa amma alkhalilu da ya zo sai ce a a yi wata alama wadda za ta bambance wannan alif ne kawai zalla wannan kuma alif ne mai hamza in sama take a yi ta sama irin anna ko annakum in ƙasa take a yi ta ƙasa irin inna to duk shi ya zo da wannan to zai shiga wata magana ya ce wa jam'u shakali bin rafi kakka ce wa jam'i ba a ɗafi ba ne isti'inafi ne wa jam'u shakali tara wa sulla wanna ƙaɗi da ɗigaggafin mushafi a cikin mushafi guda ɗaya tun daga farkonsa har ƙarshe jafin naƙali wannan ya zo daga magabata su tabi'ai kenan tunda su suka fara samar da shi sahabbai ba su san da shi ba gani yawwa mana ba wai dole sai in za ka rubuta ko juzu'i ɗaya ko biyu ko uku ko a ko da ƙur'anin ne duka to za ka iya wasalce shi za ka iya masa shadda za ka iya masa shakali za ka iya mai ɗigagga ba komai shi yasa ya ce maka magabata an ruwaito daga gare su kilahuma mubahun da yin shakalin wasalin da yin daga gadin dukkaninsu abin halattawa ne au ma yi kurahu wasu ce kai tun da magabata sahabai ba su yi makaruhi ne a yi tun da sahabai ba su yi ba eh to makaruhi ne wa malikun amma al'imamu malik rahimahullah ya karahu shi yana karhanta haka fil ummahati yawwa a cikin mushafai waɗanda suke kammalallu cikakku su ake kira da al'ummahat kamar mushafi wanda yake pamphlet ƙur'ani to shi ya ce makaruhi ne a yi masa digagga gaba ɗaya ko a yi masa wasali a dai bar shi haka na yadda sahabbai sun ka bar shi sai ka je wurin malami a koya ma yadda ake karatu ya ce amma irin juzo amma to wannan ko juzo tabara wannan ana iya mai shakali ana iya mai digagga shi a wurinsa ya ce baka ruhi to haka suka yi to haka malamai suka yi aiki amma duk da haka kuma wasu ƙur'anin wai wahala yake musu duk wannan aikin da aka yi duk wannan aikin da aka yi ko to sai mu tsaya nan in mun zo saboda mu samu dama mu kammala fasali sai mu tashi fasalin fit ta'shiri wa takhamis wal khawatimi wa ta'idadi فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينهاكم shi mala abin da yasa yake ma waɗannan bayanai saboda a wancan lokaci a wato shi alƙur'ani makaranta alƙur'ani to suna kula da rubuta shi ko sauka za ka ga a ce ma mutum ya sauke alƙur'ani to dole sai ta hanyar rubutu dole sai ta hanyar rubutu ya danganta daga tsarin makarantun nan wasu idan aka fara rubuta maka haruffa da ta da baki da sauransu to aka samu kamar juzi'i uku ko hizifi uku ana rubuta ma saura sai a baka dama ka karasa da kanka sai ya da mutum zai kammala har abin nan sauka ba ma har da ba ta alƙur'ani to sai kaga ya iya rubutu komai yana iya rubutawa na alƙur'ani to haka kuma in ka sauke ɗin kuma ka dawo har da ɗin ita ma har da ɗin ita ma za a ce baka to a rubutu za ka yi sai ka rubuta ga allo ko fata ko duwatsu sai ka zo ka ba malaminka in ka rubuta sai ya duba maka inda ka yi kusakurai na rubutun sai ya gyara ma sai ka je ka haddace bayan ka haddace sai ka zo ka ba da hadda to haka ake shi yasa ka ji malam na irin wayannan bayanan saboda tsarin kenan a wancan lokaci yanzu ne ga ka kila ka haddace hizo ashirin talatin amma kila yan an tutsiye ka suratul fatiha ba ka iya rubuta da ne ko ba a samu eh to waɗannan ba a kiran su ma'abuta alƙur'ani duk wanda bai iya rubuta alƙur'ani bai cikin ma'abuta ƙur'ani saboda in an rasa ƙur'anin ba a neman sa ko ana neman sa shi wannan bawan harufa ake kiransa kawo aya ya ja aya kawo kaza shi nan bawan harufa ne kawai ya san komai a ƙur'ani ba jahili ne to abubuwan sai a hankali to kuma gashi yanzu tsarin ma an zo an ce bai da kyau an kashe shi an zo da tsari na islamiyu wanda ta wani bangaren yana da kyau amma kuma kamata ya shiga cikin wancan sai ya gyara kurakuran da annan sai a ci gaba haka yi in ka isko tsari ka kalla kuma yana da illa kuma yana da amfani to sai ka rike shi ba ca za ka yi ka aje shi ka kirkiro naka ba sai ka ture illa din amfanin sai ka kara da naka to kamata ya da su waɗanda ake kira 'yan islamiyya da suka zo to sai su rike makarantun nan allo sai su rike rubutun kar a rabu da shi saura abin da ba shi ba sai abu amma sai an ka an ka abin nan Allah ya sa mu dace